أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna da jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna subdu sha biyar ga wata na Ramadan hijira shekarar dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha shida ga wata na hudu dubu biyu da ishirin da biyu. Muna cikin suratul Fusilat mun tsaya aya ta 24 ne na ga ajiya kin insha Allah yau za mu tashi aya ta 25 cikin suratul fusilat insha Allah kayan akwai ɗan tambayoyi da isko ta farko yana magana a lokacin da liman yake addu'a bayan wutiri ta wutiri mutum ina zai kalla ƙasa ko sama shi dai a takaice annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana addu'a kana kallon sama ba a yi ba addu'a na kallon sama shi ne aka hana hannun kallon sama a yanar yanzu wanda ka kalli gabas ka kalli gaba ka kalli da shi dai ana neman musu bakwar sai mai magana iya azumi ya haɓu haɓu bai ya karya azumi sai shi wannan yana cewa a ranar juma'a idan ya zo ya samu tahiya idan aka ƙara sallah yaya zai raka'a biyu zai yi ta juma'a kuma iƙama zai sabuwa dan sabuwa zai yi yayi dai magana da yake tambaya ka samu tahiya a ranar juma'a a mas'alar duk da akwai an samu su malamai irin su Imam Shokani masu ganin kurin zaka ka raka'a biyu tunda ka samu bangaren juma'a amma gaskiya ya saba ma tafsirin jamhur kuma da sahabbai Abdullahi bin Mas'ud ya bayani kan haka akwai ruwa ta fatata sai bin Mas'ud yana bayanin wanda ya samu kasa da raka'a guda a Juma'a zai kawo raka'a hudu ba tare ba da yayi wani sallama ko sabon ikama kudin din zai kai ci gaba kai tsaye wannan Juma'a ta koma zuwa shi ne kurin magana kai tsaye ta koma zuwa bayan sabuwa bayan sallamce ba kuma kurin zai kawo raka'a hudu irin ta sallah ta azhar ba tare da sabo ikama ina da shi ne kuma sai wannan kuma yin hukuncin mai buɗe baki da taba so shi dai idan rana ta hawa da azumi ya ƙare kuma kai da abin da ka sha in mai kyau ne mai kyau mara kyau ne kuma da mallahin ka daban na shan taba amma da azumi ya tsira daga rana ta hawa da azumi ya ƙare kan kwashe ko baka ci tuwo bayan kabar suna shi da azumi ya kare ya tsira wannan kuma shi da ta bar shi lai ta bar ba an washi mas'ala kullum muna mai da koma baya kan mas'ala ta taba lalle ba nasu da zai kawo maka sunan taba haka ba nasu da zai kawo maka sunan muski ko fulan ko ko jaka da sunan giya ba sunan giya a ƙwararri kun da amisa su shi ake cewa magana da su shi kuma ana magana abin cutarwa shi giya a taba dalilin malamai mai ƙarfi ne gaskiyar magana dalilin malamai da suke magana haramta ta dalili ne mai ƙarfi saboda ganin cewa kowa ya sani Allah subhanahu wata'ala ya mana kashe da haɗarin kisan kai wala ta katsiru anfusu kuma na kanar kuma rahima wala ta kajiya lakum na taruka kan ku kashi halaka da kanku Allah bai gane da ku ka kusa kanku cikin halaka kowa ya yi imani kowa imani taba tana da haɗari kan lahira amma ya kai duk son kudin turawa da son kudin shiga kudi amma ya kai doka ce an rubuta duk gidajen taba ko motar sai da taba ko a gidan taba ana rubuta hadarinta sace garma a motar sante rubuta suke tana kitsa tana hadari a lafiyarka duk an rubuta to wannan kaga kenan ke da musulunci ko bai da da abin zai kai ga halaka haramu ne kuma ne wannan abu kuma doka ce a rubuta a mota a rubuce har ma a taba a rubuce ma'aikata ya riga haka da fitar ya kawo iyalinta sai ka da fitar shan taba kuma mun da asa magani kuma suna tabbatar cewa bincike da ake na magana mata mutuwa aka ce abin da yake sababin mutuwa a shekara na taba shi da ba hanyar ta kama ba shi da ba hanyar ta kama ba na masu mutuwa dalilin taba malakin na taba ne ka saka mutuwa to ke wani ke baiwa ke musulunci abin shi a cikin halaka idan ba ka sunanta ba a ba suna bane ba abin illa take shi da laifi Allah ya kiyaye بسم الله
بسم الله الرحمن الرحيم وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقيدنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم أنا الله سبحانه وتعالى yana mana bayani yadda yake ga waɗanda suka butulce ma ni'imar shi ta ta mana suka butulce ma wahayi ko manzannin Allah suka kafurce ma Allah an zo da gaskiya sun kiya Allah ka musu wani hukunci na ya bar su ko ya sallata shaidanu gare su wa qayyadna lahum qurana za mu dama su da abukai shan Allah iya cewa man yashi an zikirar rahman nuqayyidu lahu shaytan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai game da maganar Allah ya bijire shikenan Allah sai bar shi da wannan shaidani shine mana wanda ke bin hannun shi wannan kenan shi ne illar in gaskiya da gangan shi kenan da ya maka wannan Allah ce fazayyanu lahu wannan abokai na shidanu amma duk da cewa mun san da cewa kowa akwai shidani da yake tare da shi to amma nan shidani ne wanda Allah zai ba shi dama ya juya ka ya sallada ka magana kenan shi hadan abun shidani ne baka da maganin shi kuma zai illa gare ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da cewa kowa akwai shedan da yake tare da shi wannan haka ruwa ta cikin sai musulun sauran wurare misali wata aisha radiyallahu anha ta annabi sallallahu alaihi wasallam cikin dare da kisa ce doguwa ya huta ya tafi baki ta bi shi tana tsammanin kamar zai shi ɗaya daga cikin gidan matan shi ne ta tsammanin kamar zai kewaye ne kasa mata sai ta ɗauko sukutubban shi shi kuma zai taimaka sai na baki cikin dare ne iya ɗakin ta suna ta ga ya hutu ashe tana kallon shi ya ta kyale shi sub sub sub take bin ban shi shi ba Allah da zai shiga magwantai ta ta ce kallon zai fi a magwantai ba da goma ba ta ta ta ta tsarka shi tana kallon shi da ba tana tsarka shi ya addu'a tana da irin hannu da a magwanta can ya jima a magwantai to wurin dawowa ne sai tsoron ya same ta hanya ya ta sheko da gudu ta koma gida ta shiga ta kwanta to mutum ne gudu annabi ne ya dawo kuma tana shiga tana shiga tana shiga aisha ne wannan lafiya aisha ta bar shi kina kunce mu kina wani wani irin wani lafiya ga mun ta sha ba komi ta ce a ko ta ga mun ko Allah khairu da Allah Allah ba labari akwai wani abu tabbas ya zai kitin ba komi amma kina bace kitin kina kina shiga kitin ba komi ta ce a Allah ya rasulullahi wallahi ka kawatan wannan bayan ka ne nabi dan ta ga bishi da abin da kai da ka zo da kai kwana ne ko ka isko ni shine na zubo da gudu shine ke shiga annabi Allah ta yi hangaje ta ya haifar ta yi hangaje ta cikin imanin allah da manzan shi za su bi zalunci ne zai mai kewaye ya ce a nan ya ce mata kenan akwai shi ɗan gazo gina shi ɗan gazo ya zo jiko ta ce mata a nan shi ɗan ya zo gina ko aisha ko ta ce ɗan ya shi ɗan gazo ya shi ɗan gazo ya ce ya mata kenan shi ɗan gazo gina ko aisha ɗan gazo shi ɗan ya zo gina ya shi layi ne nake shi ɗan shi ɗan ko ma ya fi ɗan kowa ma yana da shaɗani shi ta ce haka ce hali ma da ita ma da shaɗani na ta shi ma yana shi ya ce amma ni na Allah ta bikin shaɗani na yamsa duka bai ma umarni da komi aljeri to kenan wannan wanda ya bar hanyar Allah Allah ya bar shaɗani ya zama ya zama ya samu dama a kai shi eh da juye shi shine magana kenan amma shaɗani kowa ya da shaɗani da yake tare da shi na yau da kullum wanda Allah Allah kare mu da sharri shi wannan yawan kenan kaga wannan maganar ruwayar cewa kowa yana da shi'an shi ne kamata mu ɗauki wani darasi na bangaren ɗan rukuya za a ce kana magana aljani ya magana to wabi aljani Ba magana, ya ba ilimi. Shi ne zai ba ilimi magana, ai ma ƙarya. Aljanu ya magana, ƙarya ce, me za ka yi da shi? An san shaidani ba abin da zai illa halakar da kai. Wannan magana da zai zai iya magana kuma ya so ko maka, ya gaya maka gaskiya goma tara ya ma ƙarya ɗaya sai da ya kai ta buruka. Ya wallahi ba wani mamaki wallahi shaidani yana iya maka komi. wani ɗan wako ɗan wa cikin uwa wai abu ne hakika tabbas ya wakana shi ɗani ke zo mushi kuma yanzu mai gaba da gaba cikin ya zo mai yi mai yi mai yi mai yi mai yi mai jira amma shi bai gane sufin shi wallahi na san mutumin bai da karatu amma zai bashi hatta a bashi azkar cikin sunna zai bashi azkar kuma azkar kin wallahi bai san shi ba kuma shi haka da sunna ke ya yi abin abubuwa kamar da gaske kamar mutumin ƙwarai ne zai sa shi hanya zai sa shi hanya shi kamar zama halin suna ne ma iya sa shi hanya ce wallahi ka amince da shi zai iya gama gaskiya goma ya gama ƙarya ɗaya gaba kai za su dariya wallahi haka yake yi gabe wani lokaci a mamaki wasu abin wanda su ɗani wallahi shi gabe yana cikin biro a zamne kullum sai ya zo ya ce gidanka ana nan ana shirka ba ta ka ta kawo suna shirka gidanka ce mamaki ya tashi ya ce wallahi iya zo iske yan subu ana wani rubutu ana zane a cikin gidan shi wallahi ya iske kuma sai ka ci kaga shi ne kuma suke ya iske kaza ne kuma ko shi zai shi kaga amma wannan kaga zai yarda da shi zai ga sunna ne musulmi ne zai to wallahi karshe ko abin da jami'i ne sai da ta mana dama yadda da shi ko yadda in sashi ta hanya daban ta bata ya kanka yi mamaki ko shi dan ko shi dan ne bai ni baka alheri bai wa da maka alheri ba wani aka fata ko shi dan ko abuta wai sanar alheri ne wallahi kaje ci kun zai da kai zai ma zai ba ta lalata gurin ka amince da shi kuma ita da buruka da haka masu rukuya su ya hankali da hira da aljanu da bada labari wuri kaza aka binne wani ne mai kaza wuri kaza za a yi a karanta kawa kaza a karanta kawa kaza a binne kaza a sa turare wuri kaza zai ta yautar shi kuma wallahi kuma yarda yarda da boka ne wallahi da yawa sun kunna fitina wutar fitina sun gama sun gama rikici tsakanin bani tsakanin mace da kishiyarta tsakanin yan uwa tsakanin abokai kun su mai hira a ce kaza kaza duk wani kuyawa kana kuma sai yarda kuma su ba labari ko abin da gama fitina cikin al'umma ka ce kana sunna ko ya kai bukanci bukanci ne wannan bukanci ne ana kai kana kana cikin da kana sunna ya barka kai ke so kai ke yake so ya zama da kai kaka yarda Allah kaka kaka kaka kaka yarda da hira da shi Qur'an kuma kai ma mai neman rubuya zai amma da kai har cewa ya ci da har yin gani la shamai rayya bata kazi da kai har yin gani ko shamai rayya ko ne ma azkar kin sunna kan ta maka qur'ani da sunna ko ne ma azkar da ya shiga hira wala kai ma da sunna kake gaba roka sai ya saka kai wani aiki ne shirka ka shan lamar mun gudu shafiya ka mutu ba gaira ka mutu ba imani ka gudu ka mutu da cuta wallahi ka mutu ba imani ka mutu ba ka zo ka maka lahiya ko ka mutu ka mutu da shirka da Allah da da abin da ba shi gaskiya ba Allah kare mu su dai nan Allah ya ce wa qayyadna lahum qurana fa zayyanu lahum ma bayna aydihim wa ma khalfahum mun gama su da abukai da shedanu sun kawata musu abin da suke mana gaba da baya suna ga akan daidai suke kuma karshe wa haqqa alaihim alqawlu fi umam karkarat min qablih min aljinn wal ins karshen lamari su ma dai irin kalmar azaba da ta tabbata kan al'ummomi kayan su yadda an halakar da sauran al'ummomi na mutane aljanu su ma da ƙarshe haka ta waka na gare su ta hanyar rudu shi ɗaya innan kanu khasirin domin sun zama to cikin tababu ma'ana suke asara
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون
وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن ولغوا فيه لعلكم تغلبون نعم hanyoyi ne da kahure suka bi dan su wasa da hankalin mutane kan su shiga Qur'ani abin ya dama su sai suka musu umarni in ya zo iya karatu ko ana karatu ku tada hayaniya ku tada hayaniya inda wanda ake karantawa kan su ji misali ya zo iya wazi ko ya bayani aka wata hayaniya a tada da wanda ake jawo kan su shurara hanyoyi ne wai na a ɓata abin su a gari haka suka ba da umarni wa ƙalar lardi na kafaru la ta zama uri hadar ƙuran ka haware wasu kafirce ma Allah suka ce kan ku shurari wannan alƙur'ani wala sauti ku kayaniya magana mara ma'ana ku kawo ana ana karatun la'allakum taghlibun wai dan ku ci nasara ta ga yadda magana shi kai sai mabiya haka wannan usulubu ne na bata da awa ko ana karatu a zo a tada hayaniya ko a tada kidi ko a sa ta da wanda aka sani ana yi ko a yanzu wanda ba sa san wa'azi suka kawo hayaniya yanda wai ka ji wa'azi komai suka ka sa a wurin
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون
فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا wannan alƙawarin Allah ne ya ce tabbas za mu ɗanɗana ma duk wanda ya kafirce mu Allah kalami alƙawari zai ɗanɗana mai azaba mai tsanani wani na jiziyan nan aso Allah zai kanu ya amalun zan saka musu mugun aikin da suke yi za ka ga za su gwammace da suke ce za su gwammace ba su yi ba za ka ga sakamakon mummunan sakamako akan aikin da suke na barin gaskiya na ƙin jin maganar Allah ya zai saka musu da mugun aikinsu kaga mummuna kuma bayan su koma zuwa ga Allah zalika jazaa'u a'da Allah ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون
ذلك jazaa'u a'da zalika jazaa'u a'da'i Allah an-nar wannan abin da muka gani sakamako da Allah ya musu na wannan azaba Allah ce haka sakamakon makiyan Allah yake Allah yana ma saka ina ma makiyan shi sakamako da gidan wuta kuma su nau'in wutar su yace fiha darul khuld lahum fiha darul khuld su ɗan wuta kahurai a gidan wuta gida ne na dawama a gare su lahum fiha darul su kahurai gidan wuta gidan dawama ne kamar ce shi gidan wuta akwai wanda zai shiga a zaman ukuba a mai lai a mai dan laifi ne kamar kaso ne ya kaso ya hutu akwai wanda gidan wuta ke zama mai kaso ne a je a hutu kuma akwai wanda ya shiga hal abada wanda suke kusa da masu saban Allah sauran rayuka wanda ba shirka da Allah ba su ne ake ma azaba ga wanda Allah bai yayi musu ba wani zai laifi kuma Allah ya gafarta mishi ba tana kan da zai ba wani kuma Allah zai mai azaba a take kenan gida wuta tana da mutane kala-kala akwai wanda za a ma azaba gwalgwado karama ko babba amma a hudu shi daga baya akwai wanda ma abin ya karshe ma can ya kai iyaka a hudu ɗan karshen baya baya ko bayan an jima a cikin azabar Allah shi dai ba a dawama inda da imani to amma wanda yake dawama hal abada inda ka wuri ne darul khulud gidan dawama ne gare shi jaza'an bima kanu bi ayatina jahadun Allah ya musu sakamakon gidan wuta gida na dawama sakamakon rigima ko jayayya da azumi salam su hukumcin zama a gidan wata hal abada ci gaba وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا كنا من الأسفلين
to nan bayan 'yan wuta sun shiga wuta kuma sun gano dalilin kuransu na shiga gidan wuta don suka masu sababin shiga gidan wannan wuta shi ne da cewa ƙalar na kafin wanda suka kafirce ma Allah za su yi wannan magana a gidan wuta za su ce rabbana ya ubangiji sai suna roƙon Allah Allah ka gwada mana ka gwada mana alladaina azallana waɗanda suka batar da mu nan cewa asali iblis shi ne ɗayan biyu wanda labin abbas ya fasar wannan alladaina ke guda biyun wannan iblis ɓangaren aljannu da ɗan adam na farko wanda ya fara kisa wanda ya fara hasada ya kisa kai shi su suka sabbaba shi ya fara sabbaba saɓan Allah sama kasa ɗan adam na farko shi kuma iblis shine uban gaba daya na wannan da suke ce Allah ka gwada mana waɗannan guda biyu kenan bangaren mutum da aljani ko suka batar da mu Allah ka gwada mana su naj'aluhu ma tahta aqdamina Allah ka sa mu sa a kasan kawahon mu kenan a cikin wutan ma su zama tumin asfalin kenan kasan wuta nan mai kanan ke kamar cewa keta ce karama Allah abu gwada mana wanda suka batar da mu na mutum da aljani magansu a ƙasan mu a wutan ma su ne a ƙasan mu kenan suna nan kai su ma su rama an musu tsiya su ma su yi tsiya eh Allah ka sa su a ƙasa to nan cewa duk wanda ya batar da su duk wanda ya ja mutum don mutum a kullum ya san jagoranci ko a kawurci a ko jagora wanda shi ya ja ka ya kai ka ga wannan hanya to wannan za a wannan magana ɗan wuta za mabiya za su yi wannan magana za su yi roƙon Allah Allah ya gwada musu suka batar da su a duniya a bada musu Allah ka sanya musu kuma ƙasan mu su ne a wutan ma a ƙasan mu haka za su musu wani mugu fata kuma da mun da duka dai ina kullum fiya duka a cikin gidan wutar muke
إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون na'am na yan uwa bayan da damu sai qur'ani na man galgadi ne yake bushara ce da galgadi da da harta da galgadi da da bushara yanzu mun ji sakamakon wanda suka bitirce mu Allah gashi da karshen lamari ga tana a gidan wuta cikin azabar Allah suna mu bolan wanda da jagororin nan kuma Allah ya mana innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu amma waɗanda su suka ce Allah ne Ubangijinsu nan gidan waɗanda suke da tauhidi suka kaɗai ta Allah kaɗai Allah shi kaɗai ne abin bautunsu innan da zina ƙalu rabbun Allah suka ce Allah shi kaɗai ne Ubangijinmu sun mustaƙamu kuma suka suka tsaya akan hanyar ta Allah ba kwana ba dama da abu sun mustaƙamu wannan iya karantar da mu yan uwa imani da Allah kuma da tsayawa inda aka ɗora ka shi ne istiƙama tsayawa inda aka ɗora ka babu gyara ba kwana ya sak shi ne alƙawarin Allah ga duk wanda ya tauhidi kaɗai ta Allah da ibada kuma ya tsaya akan hanyar Allah ta istiƙama shi tsayawa akan hanyar Allah wani ya bi ta Rasulullah ga mun wasiya wadda ka bar tambaye kowa bayan ta iyakar wasiya shi kula mata billahi su mustaqim kula mata billahi su mustaqim ka ce ka yi imani da Allah kadai kuma ka tsaya dan istiqama fa istiqama tabbas ita ce tsayawa inda aka dora ka kai musulmi ne ka ce me islam ka me kauya asalin kalmar musulunci ana musulmi ni musulmi ne gawa lillahi rabbil alamin na mai kai zuwa ga Allah kai ne kuma kai musulmi ne yanzu kenan ba ka da wani abu naka ka mai kauya zuwa ga Allah mahaliccinka abin da ya so za ka yi abin da ya ce ka bari ka bari abin da ya ce ka yi ka yi kuma wannan abin da ya halice ka dai shi na ibada ga wanda Allah ya aiko maka ya tsora ka akan hanya kenan wannan manzo da aka aiko maka shi ke maka sai shi ne imani manzan annabi sallallahu alaihi wasallam shine manzo wanda yake dora wannan al'umma akan akan hanya sai duk mai neman samun shaida samun hira gobe kiyama ya tsaya akan yadda aka dora shi don wallahi sahabbai busuli ne bid'a ko karamaci ko ma menene in dai ba haka zo ba Allah ba cikin shi dan sai kuwa sanin hadarin ta dan wajibi wani bawan Allah atishayi atishayi sai kawo kalmar salati wasu salatu wasu salamu ala rasul sallallahu alaihi wasallam abdullahi bin umar ce to me wannan kuma wannan sabuwar ce ta ce to me layi wa annabi salati shi layi wa annabi salati shi layi wa annabi salati a wa annabi baka kuwa mu ya ya kuwa muku alhamdulillah ala kulli ba kita ga tsha zaka ai zaka salati ne amma ya ce wa annabi salati ba ke a ba haka ba annabi kuwa salati abu ne da kyau annabi sallallahu alaihi wasallam yana koyar addu'a ta ya koya cikin sahabbai addu'a ta ko ta kwanciya wurin kwanciya kasan akwai kalmar amantu bi nabiyika allazi arsalta a cikin ta sai shi sahabu sai ce amantu bi rasulika allazi arsalta amantu bi rasulika shi adam ta amantu kul amantu bi nabiyika allazi arsalta annabi haka kowa mishi da yake maimaitawa sai ce amantu bi rasulika allazi arsalta a ga kalmar rasul ta yi muhimmanci ta girma akan nabi annabi ce mishi la la wanda biyu ka da zai asanta tsaya a nan kurin kalma ce mai kyau kalma ce mai kyau amma ba haka kuka mace ba kuma sahabbai bisa kurin tsaya na gama ba su wasa da wani sai sai da musa cikin malaman tabi ya sa a sallar asuba an san ba sallar asuba ba na filoli an ba wanda ya baka kan kasar fajar ba sai ka iya na fila ba na kasar fajar sai ce a'a yanzu da sallah kuma ba asuba na fila ba sallar asuba a ta kalle shi shi tabi mai tabi malamin tabi sarbin sai ta yake ce mashi ayu azibna la bi sala ayu azibna la bi sala Allah zai ma azaba dan sallah Allah zai ma azaba dan sallah bai ne sallah sai dai yace la walakin yu'adzibuka bi khilafi sunnah Allah bai ma azaba da kai sallah amma zai maka azaba dan kasa sunna dan wa kurun tsaya kurun daga ba san kai ba san kabba addini bai san kai kun lahiyar ɗakuru kun ka alaka tsaya kun na gaba kun ka huta kuna na muna maganar innan da zina ƙalu rabun Allah wanda suka ce Allah ne ubangiji su masa ƙalu kuma suka tsaya akan hanyar ta Allah to ga su ga yadda zai wuka na gare su tun daga duniya ya ce ta tanazzaru alaihimul mala'ika Allah ta hau wala ta hazanu wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun yace su masu wannan halin masu imani tauhidi ya zamna sunna ta zamna eh ga tabo sunna ga imani kuma ba bid'a kenan mala'iku suna sabka a wajen mutuwarsu tun kan zubar duniya haka lace tatanazzalu alaihimul mala'iku mala'iku suna sabka ga irin wannan bayan suna musu almushi Allah ta khafu wala ta tahzanu kan ku ji tsoro kan ku yi bakin ciki shi ne nan ma ibn kasir ya kawo ruwaya wata bukhari ya kata musulmi ya kawo ta shi ya kawo ruwaya wata take karantar da mu yadda halin mai imani zai kasance lokacin barin duniya ruwaya yadda take cewa manzala ke cewa yake ta masahabbai da a cikin abu aisha sai ke ce musu man ahabba liqa allahi ahabba allahu liqa wa man kariha liqa allahi kariha allahu liqa قلنا يا رسول الله كلنا نكره الموت قال ليس ليس ذلك كراهه الموت ولكن المؤمن اذا حذر جاءه البشير من الله تعالى بما هو سائر اليه فليس شيء احب الى مما امامه كما لنا روايه da na bai ce musu idan duk wanda yake son gamuwa da Allah Allah yana son gamuwa da shi duk wanda yake kin gamuwa da Allah Allah ma na kin gamuwa da shi sabi suka ce ya rasulullah ai kowa ba masu mutuwa yace lamarin ba wannan bane ba yace yanda lamarin yake ce duk mai imani idan ajali ya zo mishi wurin mutuwa bai bar duniya sai da bushara ta mala'iku bai barin duniya sai an ba shi albushirkin kai ɗan aljannin ya ce lokacin za ka ba shi wani albushirkin shi a lokacin nan mamaci zai mutu a lokacin da aka wajen albushirkin ba abin da yake so illa mutuwa mutuwa yake so shi wannan mutuwa bai so kuna ki fama da kwatar majar waye su da waye a kawo shi mutuwa da yake so da an gwada mai abin da zai yi ya yi san wancan rayuwa da taku mai matsala farfulan iri-iri na wuta da ruwa mai sheka eh shiga sa wani gidan haya ko matsaloli ko wannan shi ko wannan shi shi a lokacin da mai imani ba abin da yake so don an gwada mai abin da zai iske ya yi an gwada mashi zai zama to shi wani mutuwa ita yake so kun da makusanta ya ce wannan ne imani kenan shi kuma mutumin banza lokacin zai bar duniya shi ma sai an gwada mai ta gidan da zai koma zai rika ainiya baya so kuma dole ya je ka shi ne kenan shi mai imani bushara ta zo mai daga Allah ta abin da zai samu kenan shi yasa yake buri ke fatar ya iske wannan abin da aka mai tanadi shi ne maganar wannan aya innal ladina qalu rabbuna Allah wanda suka ce mu Allah ne ubangijinmu sun mustaqamu suka tsaya kan hanyar ta Allah tatanazzalu alaihimul malaika malaiku suna sarkowa wajen mutusu Allah ta khafu wa la tahzanu suna ga musu kan ku ji tsoron komai ba problem abin da yake gaba wala tahzanu kan ku baki cikin abin da kuka bari a duniya in ka bari nan gaba yayi annan sallallahu alaihi wasallam ita ruwa ta inganta a samu sunan cewa lokacin da akwai mala'iku ɗan rakiya masu kama kan albishin yau duk wannan mala'ika mutuwa bai zo ba ka yi zo ne wannan mala'iku ne ɗan zawa a baka albishin mazana ce mai imani zai ganin ga suna iya ka irin shi suna haske cikin kyakkyawan kaya fararen kaya za su zo da likawali daga cikin likawalin aljanna maza Allah ce iya kamshi san kamshi ko da tsira ya samu duniya iya kamshi za su da wannan likawalin na sa rai ba na sa gawa ba likawalin sa rai ne za su zo kusan marar lahiya ko da zai mutu duk wannan bayanin malaka mutuwa bai zo ba a baka albishin a gwada maka duk abin za ka samu ana nan daga can malaka mutuwa iya sabkowa shi iya zawa an kare kudu ki mutane ido ki mutane ido bai kun ya dauke ne sai mai ka hannu shi ya kare so yake wannan ran fasa cikin wannan da wannan aljanna to kuma su doka su yi sama dai wanda annabi ya bayar dai na kira malaiku da addu'a sauransu wannan kira mai imani shi kuma da imani mai malaiku za su zo sai su ne bakin kira cikin mugun kama da lakawanin wuta iya wari shi ma za su zo ya kare ganin bala'i abin zai gani kuma na ya kamu to iya zawa kibta ido ya kera ya mai ka hannun wancan kenan nan shi ake iyaka ce aka mun haɗa da alam babu iyaka mun haɗa da alam kamar wannan iyaka ce mun haɗa da gare ka daga nan an kai an maka an maka tamfo an san matsayin da kuma gidan wuta ko gidan aljanna muna fata muna cikin gidan aljanna kenan malaku za su sabko su ba su albishir na Allah ta hafu wala ta hasadu kan ku ji tsoro kina fita ci gaban ku zai tsoron komi kuma iyawa ka bar wani a duniya iyawa dukiya ce iyawa ka yi sabon arziki ma ka yi amarya ka bar ta ne iyawa ka tana amarya ka to abin da za ka ciki a ce irin wannan kakka yi baƙin ciki in mi ka bari kakka damu wa abishiru bil jannati allati kuntum tu'adun kuma muna maka albishir bawa muna maka albishir cikin aljanna wadda Allah ke alƙawari ga masu imani suna kai ka cika da imani to na ajan tabbas muna ma albishir ka same ka ka kenan mai imani bai barin duniya ne da bishara ta aljanna Allah sam samu bishara za su ce na hannun auliya uku nahnu awliya'ukum fil hayati dunya wa fil akhirah ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نعم wannan mala'ika mala'iku za su yi magana da wani bawan Allah in zai mutu za su ce na hannu auliya uku fil hayati duniya fil akhirah mu masoyan ku ne duniya kina muna kai mata da ku duniya da akhirah masoyanku ne masoyanka ne don ruwa ta inganta bukharukar musulun annan sallallahu alaihi wasallam ke cewa idza ahabba Allah abdan nada jibril ya jibril inni min fulan fa habibu zuwa da kasar wayar abin da ke da ma'anar hadisin cewa idan bawa na kwarai ka zamanto bawa na kwarai ka kai matsayin da Allah ke sanka Allah ya soka to Allah zai kira jibril zai ce jibril ina son bawa na wani bawa na wani wani da kanka inda ce wani da kanka ya ce ka so shi kai ma ka so shi jibril zai kira sama zai kai malaku zai ce allah ya so bawon shi wane shi aka yi wane wasan wane wa kaka ta wani wani a kowa sai shi yanzu kana da magana daki ka san wani wani shugaba wani dan balo a Amurka ko a ina ne ko shugaban kasa kaza a tele a tele ka sani ma kai ba sani ko ko kuma Allah ya ce wani aka kan sanin shi kowa ya san shi kowa Allah ya san shi Allah ya so bawon shi wani ku so shi kuma su soka kenan mala'iku musu masu imani ne sai suke musu addu'a Allah ka gafarta musu Allah ka sa su aljanna a da suke naka mala'iku suke masu imani to a barin duniya ta gaya maka dama mu masoyan kai ne a duniya da lahira kuma muna gaya maka wala kun fiya ma ta shi an fusukum abin za gaya ko ko ne imani ne kana da tabbacin duk abin da kake bukata an shirya mashi duk abin da kake bukata Allah ya shirya mashi wala kun fiya ma tad'un duk abin da ka bukata aljanna za ka maka garanti ne gurin sun san kun nan wani magana ce mutum ne musulmin imani bai mutuwa ya bar duniya ya samu wani labarin tabbas aljanna garanti eh komi an shirya ma komi kaka damu an kare gurin nuzulan min ghafurur rahim نزلا من غفور رحيم kuma wannan liyafa ta aljanna ita duk da wannan wata liyafa ce ta musamman daga Allah mai gafara mai jin kai eh ba hanga ba abin da ce ba liyafa ta musamman komai gashi nan amma wanda baka sani ba da Allah ce wala dana musi bayan abin da kake sa ai akwai yan uwa akwai mutan adam misali a za a nan misali akwai abu da kai akwai abu da daɗi a nan duniya ba san shi ba a nan duniya ba zai taɓa Nijar ba zai taɓa Nijar ana kayan marmari da mai sani kasan dai ka san mangoro da gwaiwa da yalo da yalo da kankana ka san su jama kan kan tururi nawa ka san Nijar gari ma da dama ka je ta uje ka ga ustara haka yana akwai abu da mutum bai sani ba Allah shi ya san su ya ƙara ya baka da abin da sun da shi Adam da ya sa abin da yake so ya saba su an ce ɗan adam saboda kurin sabo a aljanna ya shiga aljanna ba ba ƙauye ne manomi ya ce Allah ban da ma shimka shimka ke so i shimka kurin manomi ne manomi ne kurin kurin kurin ya ce ko shi ya ce ko me raza ta kurin ko shi shimka ya so yi shimka da kai da kurin cikin sai haka da ce ya tabbata ruwa kakara ko me kurin shi ya soke kurin zai shimka shi mata hannu ya ce eh shuka da nufi a ce ba wani ba shi shuka shuka irin iya shuka kai tsaye shuka ta wato wani tsoro ya ci kuma shuka ya cika ba an ƙari iya shuka tana fitowa ba wahala ta ba da noma ba an ƙari noma ba noma Allah da abin da ke so Allah ya baka sai ko da ke so Allah ya baka ko da ke so Allah zai baka kuma wanda wanda yau na sani wani kuma Allah ya dai kuma ƙara ma zarfin shi ma ya ce ta sama ban ƙari shi ne diba Allah ta yi komi kuma cikin aljanna ya ce kenan za su ce nuzulan min gafuru rahim wannan liyafa ce ta musamman daga Allah mai gafara mai jinka to
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين نعم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله نعم
waye ya yi kyakkyawar magana ba ta yi kowace kamar wanda ya kira zuwa ga Allah amma ai Allah ce wa amina salih ba kurin hudi bege shi ba aiki a karan kanshi ya yi aiki kuma ya kiran wani ne an ce karkashin wannan malaman tafsiri na kawo ladanne masu kira zuwa ga Allah zuwa ga Allah dan shi ma kira ne zuwa ga ibadar Allah wannan annabi sallallahu alaihi wasallam da fadala ta masu kiran sallah cewa gobe kiyama suna daga cikin masu adu al mu'adhdhinun hatta nasu yawmul qiyamah yawmul qiyamah shi kowa tsawo mana kyawun wuya gobe kiyama eh kuma iya addu'a ga waɗanda suke masu kiran sallah iya cewa babu wani abu da zai ji sautin kiran sallah ya ce annabi ya ce mutum ne ko aljani kai ko jimani ko abinda ko dutse ko ice da abin da zai kai sautin kiran sallah kai gobe kiyama sai sun ma shaida ba karamin aiki bane ba mu ana ana amma dokar sa an mai dokar sa kai na kashi mai yawa shine aiki na janye category sai ka kasa ka da tare da komai ka kasa komai ba abin da kake baka abin sai ka zo a baka kira sallah duk mai yawa kai ya zai wasu tsohon anguwa ya kai ya kare ba ɗan kaso ce ya kare in aiki ne ya kare ba abin da zai da ake gwamnati a yi zai kira sallah kuma zai dama ta yadda yake so ya dama ta yadda ya gada amma ba ruwan mutane ko alhali tana cikin ibada ta yan uwa domin za ka za a ga maka fadala masu yawan gaskiya da sai na fadala kira sallah amma ba fadala ba fadala neman shi ba akwai fadala neman musulta ba sai ma jaraba kwanta ta shugabanci ta gare ka sai da yadda ba su ta shugabanci yana gudunma da limanci kada ta yana gudunma ya a kan ladanci amma ka limanci wa haka da ta abubuwa ba da Allah ba tunda kana neman wani matsayi daban haka ba da Allah ba akwai hadari ma a limanci amma ladanci babu yi mai limanci sai ladanci kwarai mai niyya yi mai kwarai bale yi bisa kan ka'ida lokaci ana jiran ka kuta iya barci iya harkokin shi iya jiran ka ya kai iya jiran ka ba ke sala ba iya jira iya harkokin shi da zaka zo ka ja da kira abin da kwarewa abu da mai muhimmanci gaskiya mata abin da muhimmanci mutum ya tsaya ke a gyara shi da kyau ya ce waye kyawun magana kamar wanda ya kira zuwa ga Allah kuma shi ya yi aiki nagari wa qala innani min almuslimin yace ina daga cikin musulmi kan ya mai kire son zuwa daga kai musulmi ne hakika kai ladan ne musulmi gaba ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه كأنه ولي حميم وما يلقاها الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نعم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة Allah ce bai yiwuwa da mu kyautatawa da musgunawa su zo ɗaya ba su ta zo ɗaya ba da dimin hankali to wani yawan abu ne bi dimin hankali su baiwa a daidaita cutarwa da kyautatawa to tun da kuwa bisa zama daya kai mai imani ɗalaka saka hanya mu kyakkyawar hanya ita idfa billati ya kai su musulmi ka da mummunan da mahi kyawu an musguna ma ka kyautata an zaga ka bada hakuri an hana ka bada kai idfa billati ya kame da da mafi kyawa ya ce fa'idar lazi bai na kawai wa adawatu ka annahu waliyun hannun idan kai wani umarnin Allah za a waye gari wanda da ɗan adawa ka ne ƙarara a hili in ya musguna ya zaga ka ba ta kuɗi ana ka ba da zai koma masoyi mai tsananin soyayya kuma zai juye daga adawa ka ya koma masoyinka yawan musulunci iya san haɗin kan al'umma da zama na soyayyar juna san juna musulunci kenan da shi ake samun al'umma ta kwarai musul juna duniyar lahira hatta a shiga aljanna haka sai da kika yin wannan ladubba na maganar haƙuri ɗan wanda shi yin ya yi kwasanin halin ƙara ya kan gushi ya kan yi abu zai kan yi laifi ba ta jami'a ba amma shirin ya yi fuskar shi ya aikata kuran amma wafon a cikin jikin shi a ran shi ya san kai da maka ba amma za ka haro mishi haro maka zai ai ta bala'i amma a zuci a rai ya san sai bai gaskiya wannan amma idan ka tafi maka hau kun hawa za a lalace gaba daya da haka ake maka umarni kuma shi eh aka ce in hakuri shi mai kyau ne kuma kullum ce idan ka so ka san mu'amala da mutum kyakkyawa kai ka san ka dubi matsayinka na tsakaninka da Allah mahaliccinka wani shi ne mai ni'ima babba a kanka shi ya yi ka kana da shi ni'ima shi komi za ka nashi ne amma ka yi kai maka bai laifi kai maka ma Allah laifi wani wani laifi da izin Allah da buwar shi komai shi mahalicin ka ne amma nawa ka mai laifi sai kai ne ba'awa kai ni ne ba'awa kai shi da kai kaiwa shi ne Allah subhanahu wataala da yake yin hankalin Adam ya ce wani ya afu wani safon ku yi rangwame ku kau da kai ka kau da kai ka yayi sai ke ma wata rafa da take tunatar maka ala tuhibuna an yadda firar lahu lakum kai Allah yake mana magana ne kai rangwame ka kau da kai yake ce maka kai baka so Allah ya gawarta maka akwai wanda bai san gawara ta Allah to shi mai maka magana ka yahi ka kau da kai Allah ne in a ce ba yahewa za a kama kowa da nake shi ke ga tsira kenan yana akwai shi hankali yadda kai san kai Allah ya yahe maka ya gawarta maka kurakuranka kai ma ka yahe ma wasu kenan rashin yahe wa mutane zai maka ban kai ma Allah ya yahe maka da ya maka umarni kaki ya saka haina kaki duk da an ba dan adam dama aka mai zalunci ya rama daidai abin da aka mishi to amma ba shi ne mai kyawu mashi kyawu da yayi kuma zai samu sakamako a wajen Allah ne wannan ya iya kullum mai kokarin ba da ƙari muhimmanci wajen yaki kurakure kuma ka samu da kake mu'amala da shi mutum ne dan uwanka ya yi kuskure ya laifi amma ka kawo da kai ka yaki yace yace wa ma yulqaha da Allah yace fa idhal ladhi bainaka wa bainahu adawatu idan ka mai da kyakkyawa mummuna da kyakkyawa wanda idan za a waye gari wanda ka kai da shi akwai adawa zai koma ka annahu waliyun alim zai koma masoyi min tsanin soyayya yanzu bai dama da taba ka wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wannan ɗabi'a ta amalahi ka yayi a musguna ka kyautata ya ce ba kowa ba ke gamuwa da wannan hali illallazi na sabon ya masu haƙuri kusa Allah ba labari innama yofa sabirun ajiyar bigar ya sabu Allah ya ba labari innama yofa sabirun ajiyar bigar Allah iya cika masu haƙuri da lada mai yawa to amma masu haƙuri kaɗai suke samun ɗabi a wannan ya ce wa ma yulaqa illa zu hazin azim kuma Allah ce ba kowa ba ke samun wannan ɗabi'a ta amishi a musguna ya yaye misali a hana shi ya bada ya ce illa zu hannun azim sai mai rabo mai girma kake nan akwai samun rabo akwai samun akwai fadala kwarai akan yajiya akan laifi da aka ma bawa ka yaye kai ma Allah yaye baka ya baka lada na akwai lada na sakamakon yajiya sai ya ce wa in ma yanzaghannaka wa in ma yanzaghannaka nazghun min ash-shaytani wa in ma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'iz billah innahu huwas samii'ul 'aliim نعم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله yakan yi alace in har aka samu shaidan ya ziga ka ya sa ma a yi tsiya kai maka bigi eh ko karama shi da ya yi shewa ma wasu wasu ɓalla fasta izbillah kai tsaye ka nemi tsari a wajen Allah annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya yi hushi idan shi ya yi ja sai ce masa abin gwani ba Allah na san wata kalma inda ya ware ka da ya huce fine ne ya nemi tsarin Allah a uzbillar da shekaru sai sabi suka suka ce wani kawo haka ka yi ta'awuzi Allah ma ka yi ta'awuzi ta to to ni makuci ne makuci na kuɗi makuci na kuɗi mana tsarkakiyar sai ƙara ya ƙara zugiya wai kawai a ta'awuzin ki ne ta'awuzi na annabi ya ce idan kana tsaye ka yi hushi ka zamna kana zama da wucin kwanta haka da zai koya mana shaidan zuga ta yake zuga ta yake ka hau eh kana tsaye zama na cikin haka haka tsaya haka da mukan sunna ta hadisi hadisi ya tabbata haka ruwa ta inganta haka nan in kana da kai hushi ka zamana kuma kai ta'awuzi a'udhu billahi minash shaitani kai ta'awuzi kan ta'awuzi Allah zai samu ka abin mutum zai kwanta shaidan zuga ta shaidan yake zuga ka yake zuga ka tsira ka ka hau ai bala'i to da kayan ta'awuzi Allah sai kayan zai baka kayan kashe sharri shi sai ta kayar da ka samu wasu wasu shidan ya sa maka hushi za ka hau fasa'id billah ka nemi tsari a wajen Allah a uzbillah min shaitanir rajim yace domin innahu huwa samiul alim Allah mai ji ne ga bayan shi kuma masani ne ga bayan shi kenan ta'awuzi yana maka maganin makirci shidan ƙarƙashin wani aka ce ta a sallah me yasa ake fara sallah ma da ta'awuz za ka shiga ibadar Allah kake neman kariya a wajen Allah ya ma kariya daga shekaru a'udhu billahi min alim min shaitan rajim kana neman tsari a wajen Allah mai ji masani ya ma kariya daga shaitan abin jiyewa kenan wannan darasi ne duk idan ka hushi to ka yi ta'awuzi yin ta'awuzi a uzu billahi min shaitan rajim tana kwantama da fushi kuma idan kana tsaye ka zamna kana zamna ka neman ka tashi kwanta shi ba Allah ya baraka mu insha Allah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته